الرحمن الرحيم سورة الرعد مدنية وهي أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة الشيخ اجرنا بهذا المعذر والتالي إلى لله الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hada mu wannan rana mai albarka ranar laraba 29 ga watan sha'ban shekara ta 1444 daga hijiran sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 22 ga watan uku shekara 2023 daga haihuwar annabi isa alaihi salam don fara wannan tafsiri a wannan shekara karo na tara da aka fara tafsiri a wannan zawiya na mai albarka an fara tun 2015 wannan karo na tara kenan saboda haka na gode Allah ta baraka tara da kaddar rayuwarmu muka juyo muka ga rayuwarmu ta rikici ramadana saboda babban ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka jiyo ka kare ki Ramadana a zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutum biyu sun zo sun musulunta da suka musulunta sai ɗaya sai ya shahada to shahada a wurin sahabbai babban abun bukata ne ko dukkan musulmi abun bukata ya shahada duk wanda aka ce ya koma ga Allah ya rasu a kan gadonsa to ana ganin bai samu rasuwa da ake bukata ba ɗaya daga cikin su ya shahada ya rasu a wurin yaƙi ɗaya sai ya ƙara shekara ɗaya bayan wannan rayuwa na sai ramadana ba ramadana ya rasu a gida da ya rasu a gida ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ruya ya gani a cikin bacci cewa wannan da ya rasu ba a wurin yaƙi ba wanda ya rasu a gida ya riga an ce zai shiga aljanna kafin wancan wanda ya shahada sai zai ga ya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni fa na ga abun mamaki yace menene abun mamakin da ka gani yace ai gashi gashi waɗannan mutane guda biyu da suka musulunta wannan yayi shahada ne a wurin yaƙi saboda Allah ga wannan kuma a gida ya rasu amma wannan da ya rasu a gida an ce zai shiga aljanna kafin wanda ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana ba zai riga shiga aljanna ba ya samu yayi ramadana wato ya samu karin rayuwa har ya riski ramadana ya azumi wata ramadana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma rayuwa ka kai ramadana wannan ni'ima ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba dabaran ka ba ba kudin ka ba wani ya fi ka asali ya fi ka komai amma an yi azumin bare da shi bana bai gani ba saboda haka muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da yi mana wannan ni'ima ta riskan kanmu a Ramadana domin muna fata kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda zai yanta a cikin wannan wata saboda wata ne awwalu rahama farkon sarama ne wato tsakiyansa itikun wato falala ne Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma itikun minan niran yantawa ne daga ainihin wuta saboda haka muna gode Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah riskar da mu wannan lokaci a karatun shekaran da ya wuce mun tsaya mun ƙara da sautu Yusuf za mu shiga sautin ra'adi kamar yadda Aram ya ja bismillahir rahmanir rahim suratul ra'd wannan sura an ambace ta da suratul ra'd ma'ana surar tsawa saboda jalala da yake cikin wannan sura sai dai ya lami wato jalala na zafi na wannan sura suratul ra'd wato sura ce ta ainihin a tsawa saboda haka wannan sura wato ta sauka a madina sai dai ayoyin nan wasu malamai su ce dai aya wai kullum da zina kafar listan murtalan zuwa ƙarshe ko kuma aya wala wannan qur'ana ayoyi guda biyu wanda suke bayan sa wannan sura tana da ayoyi wato tana da ayoyi 44 a tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra a tana fara da waɗannan harufa na kuramen baki wato alif da lamun da mimun da ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya bar wa kansa sani abin da yake nufi da wannan duk da malamai suna da maganganu akan waɗannan harufa daga ciki dai a wasu malamai suke cewa alif ana nufin farkon sunan Allahu ne lamun yana nufin ƙarshen sunan Jibrilu ne mimun yana nufin farkon sunan sirna rasulullahi ne sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wasu malamai suna cewa idan ka ɗauki alif ka ɗauki lamun ka ɗauki ra'un din nan sai ka ɗauko hamin sai ka ɗauko nun ka haɗa su zai baka ar-rahman sunan Allah tabaraka wa ta'ala to arifai su ma suna da ainihin kallo a wannan ainihin a wayannan kalmomi ko waɗannan harufa da su Qur'ani don su surori suke farawa da su suka ce ishara ne zuwa ga wasu abubuwa na larurin Allah tabaraka wa ta'ala na farko dai akwai harufa wato akwai surorin da suka fara da harafi ɗaya malaman marifa ko arifai a Maulana Sahibul Faidati yana kiran su wato witiru ana kiran su witiri sune kaf da sad da nun waɗannan sun fara ne da harafi da ɗaya suna ishara ne zuwa ga witiri Allah tabaraka wa ta'ala to bayan su akwai surori kuma wanda dama waɗannan abubuwa rantsuwa ne to akwai surori wanda Allah ya rantsuwa ɗaya waɗannan surori suna mukabalantan waɗannan wato suna daidai da su a ciki ne kamar wannan jini za hawa ma dalla ta yi kuma ma ga wannan jini za hawa wato shi ma rantsuwa ne guda ɗaya witiri ne shi ma sai wal asr innal insana lafi khusr shi ma witiri na biyu akwai surorin da suke shafa'i wato harafi biyu suka fara da shi kaman ba a ta ne da ha kaman yasin kaman hamin kaman dasin waɗannan suna kiran su ashafa'u wato suna ishara zuwa ga shafa'i shine surori kuma akwai wanda su ma suke fara da irin wannan rantsoyi guda biyu kaman wadduha wallaili idza sajja kaga rantsuwa ne guda biyu sai kaman was-sama'i wat-tariq was-sama'i wat-tariq rantsuwa ne guda biyu bayan wannan akwai wanda arifai suke kira ash-shafu wal-witru wanda suke ishara zuwa ga mazahiru wato kamar yadda Sheikh Muhammad Abdullahi al-Mushiri yake fada yace ai wala yakfa anna al-mazahiru thalatha wal-mutazahiru wahid ba zai buya ba cewa su mazahiru guda uku ne wanda yake da zahuri a cikinsu shine guda ɗaya wato witiri da waɗannan kalmomi wanda suke nuna suke ishara zuwa ga shafa'i da witiri wato mazahiru su ne alif la mim da alif lam ra da ta sim mim waɗannan suna ishara ne zuwa ga harufa wato zuwa ga ainihin shaf'ul witiri wato harufa ne guda uku uku akwai surori wanda suka bude rantsuwa guda uku kamar zuwan laili za ya bisha wannan hari za ta jalla wa ma khalaqa zakar wal unsa su ma suna daidai da waɗannan shafa wal witr ne akwai wasu saffati saffan faljazim falzajirati zajira fataliyati zikira wannan su ma guda uku ne sannan akwai arba'u wanda suke ishara zuwa ga haƙiƙoƙi guda hudu alhaqaiqul arba'i sune su alif lam mim ra kamar wannan sura kenan tana ishara ne zuwa ga haƙiƙoƙi waɗannan haƙiƙoƙi muna shiga suran zaka fara ganin su sannan akwai alif lam mim sad ita ma haka akwai wata alif lam mim ra din again to duk dai waɗannan masu hudu hudu suna ishara ne zuwa ga wato ainihin haƙaiƙo bayan wannan akwai surori kuma masu rantsuwa guda uku kamar samadatul burun zuwa rantsuwoyi guda hudu wal yawmil ma'ud wa shahid wa mashhud والتين والزيتون وهذا بل من لقد خلق الانسان في اسفل سفلين والزاريات ذروا زوا قرشه da kuma la usu bi hadal balad wa anta limban wa walidin wa mawlad laqad khalaqal insan kuma guda hudu to waɗannan suna ishara zuwa ga ainihin haqaiqu ne akwai masu biyar biyar su ne ka ha ya ayyun sad harfi ne guda biyar akwai amin insiqab kuma guda biyar to waɗannan suna ishara ne zuwa ga hadarori guda biyar hadu hadaratul kamsi akwai kuma su ma surori masu rantsoyi guda biyar kamar wal fajr wal layali ashir wal shafi wal litr wal layli idha yasir akwai irin su aqwa wa kitab masdur zuwa garshi su ma rantsuwa ne guda biyar sannan akwai wal mursalati urfan akwai wan naziati garar su ma guda biyar biyar to waɗannan duka suna ishara ne zuwa ga ainihin abubuwa da suka shafi halaran Allah tabaraka wa ta'ala to wannan sura ta bude da wannan cewa alif da lamim da lam da mim da ra wato ishara zuwa ga waɗannan hakikoki guda uku tilka ai hazihi ayatul kitab waɗannan ayoyin littafi wato littafin alqur'ani an zo da tilka tilka ita ana amfani da ne wurin nuna isharatu lil bayt nuna abin da yake nesa amma anan malaman tafsiri suka ce tilka anan mananta haz wato hazihi ayat ba tana nufin tilka na wancan ba tana nufin waɗannan ayoyi da littafi wato allazi unzila ilayka wanda aka saukar maka gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne min rabbika daga ubangijinka allazi huwa alquran wanda shine alqurani mai girma kuma wannan ya zama alhaqqu haqqu ne saboda mun ce haqaiqu ne to kaga an fara cewa wannan haqqu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wato haqqu sunan Allah ne haqqu sunan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haqqu kuma sunan alqurani saboda haka wannan abin da aka saukar maka shine ainihin gaskiya daga Allah tabaraka wata'ala walakin la aktsara an-nas la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ana nufin anan mutane ala makkata mutanen makka ba sa imani su yadda cewa bi annahu min inda min indahu ta'ala su gane cewa wannan daga wurin Allah ne tabaraka wata'ala saboda wannan sura an ambaci da tsawa tana koyar da sanin Allah ne tabaraka wata'ala kamar yadda muka faɗa tana nuna haqaiqu tana ishara zuwa ga sanin Allah wurin ɗan zahiri tana nuna ka san Allah da dalilai saboda abin da yasa za ka gane akwai Allah ai shine yayi kaza da kaza zai ringa gaya mana suran da abubuwan da Allah ya halitta shi kuma arifi zai ringa ganewa saboda fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun duk abin da ka gani aya ne da yake nuna cewa Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بعين مسمى يدبر الامر يبشر الناس لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله تبارك وتعالى يأتي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله تبارك وتعالى يأتي wato shi dai Allah nan tabaraka wa ta'ala da ya gaya muku Allahu shi Allah wannan sunan nasa suna ne wadda biyar ta'alluli wasu malamai suka ce daga dimaucewa ne in an faɗi sunan sai a dimauce duk da akwai maganganun malamai akan sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ahlus sunnati wal jama'a sun tafi akan cewa duk sunayen Allah kadimai ne yanda Allah yake kadimi azali to haka sunayen Allah suke tuntuni Allah yana da su su kuma mutazila suka ce a'a sunayen Allah ai hadisai ne bayan kowane suna in bukatan ta yazo sai sunan ya faru a alisunan suka ce ba haka bane dan adam shi ma lokacin da aka same shi akwai sunan da ake saka masa to bayan ya girma akwai suna da yake ira'i ya bijiro masa idan ya zama malami sai a ringa kiransa malam wannan suna ne wanda ya wanda ya zo daga baya amma yana da suna wanda aka yi shi tun a farko idan ya zama injiniya sai a ce masa injiniya idan ya zama darakta sai a ce masa darakta idan ya zama kaza to wannan sunayen da suke dururi sai su zuwa mutum daga baya to Allah tabaraka wataala ba haka lamarin sa yake ba yanda yake kadimi haka sunayen sa suke kadimi tabaraka wataala to wannan Allah shi allazi rafa as-samawati shine wanda ya dauka ya daga sama ya dauka sama bi ghairi amadin tarawlaha ba tare da wani ginshiki kuna kallon dai saman gata nan yanda kuke ganin ta tana nan ba wani ginshike kuma da wuce gani Allah ya tokare sama da shi babu ai rafa samawati bila amadin ai bila amadin asalan wa bila amadin tarawna tun asali Allah ya sama ba ta da ginshike wato wata fila wanda za ta tokare sama sannan kuma ba kuma wata fila da kuke gani wanda ta saukar wannan sama saboda haka ko kuma a ce Allahu allazi rafa samawati huwa allazi rafa hadhihi samawati tarawnaha Allah wanda ya daga samman nan ya ɗaukaka ta shine dai wanda ya ɗauka wannan sammai da kuke gani ha antum tarawna samawati bi ghairi amali ku faɗaka ku ji kuna fa kallon wannan sama ba tare da wani ginshiki ba saboda haka yace na nushahidu samaa na tahaqqaq Allah amada fiha mu dai muna ganin wannan sama kuma duk wanda ke kallon sama ya tabbatar cewa bai taba ganin wani ginshiki wanda ya toka da sama ba ba wani gofa wanda aka sa ya toka da sama wa hadha la yumkinu min makhluqin to ka gane cewa wanda zai iya wannan rumfa wanda ta lullube duka duniya ba tare da wani ginshiki ba ka san ba aikin halitta bane ka gane cewa wannan ba aikin halitta bane shi yace nani za bayyana khimatan wahida saghira la budda al la budda min amida kabira mu fa idan da zamu yi wata karamar rumfa rumfa kyar karama to babu makawa a wannan rumfan dukkan kantar da mun sa mata ginshi ba ɗaya ba ma ba ma rumfa mai jila guda ɗaya dukkan kantar rumfa ai mun sa mata filoli to haka mun halitta take amma kaga an yi rumfa katuwa ta lullube dukkan duniya ba ginshiki to ka gane cewa wannan aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wallazi rafa hadhihi samai wanda ya daga wannan sama wato hadin sama wanda daga wannan sama wala nan zuri ilaiha mu muna kallon ta walaysa la wato amalin ta'lamun wato ba da wani shiki wanda kuke kuka sani kuke gani saboda haka anna hadha huwa Allah wanda yi wannan aikin to zai gane shine Allah tabaraka wa ta'ala almustahiqu lil ibada wanda shine ya tantanta a bauta masa la ma'budu bil haqqi illa Allah wala maqsuda bil haqqi illa Allah wala mudilla bil haqqi illa Allah ba mun samu abu ainihin ba samen mai na gaskiya sai Allah ba abun nufi da ibada sai Allah ba ainihin abun bauta da gaskiya sai Allah tabaraka ta'ala shi ya tantance bauta masa bayan wannan zammai sun mastawa alal arshi sannan zai daidaita al arshi istiwa'i ne ku bihi wato istiwa'i wanda ya dace da shi Imam Malik ya ce tambaya kan wannan wato bid'a ne ba a sun sa wal istiwa'u ma'lumun was-su'alu anhu bid'a istiwa'i dai sananne ne amma istiwa'i a wurin Allah sai a ce istiwa'u ya ne ku bihi istiwa'i wanda ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wazakkar shamsa Allah shine ya horar da rana zallala shamsa wal qamar Allah shi ya hore muku rana da kuma wata kullum minhuma ai kowanne daga tsakanin rana da wata ya jari fi fulisi falaki yana tafiya ne a cikin falak nashi wato kowanne yana da ainihin hanyoyin da yake bi falaki wata tana bin falakinta tana da masaukai har guda 28 ta sauka a wannan masauki ta sauka a wannan falaki har falaki ashirin da takwas haka ita ma rana tana da falaki da take bi to wannan idan an samu ulama'ul hayya ulama'ul falak za su baya gaya ma kowanne yadda falakin sa yake saboda haka kowanne kuma yana tafiya ne yadda yana tafiya fi falaki a cikin falakin sa da ajalin musamman wato zuwa wani lokaci da aka iyakance don wannan lokaci ya yi shikenan kuma tafiyar rana ya kare ita ma wata tafiyar ta ya kare ko yawmul qiyama shine ranar alqiyama idan alqiyama ta zo shikenan wata aikin ta ya kare rana ita ma aikin ta ya kare to suna waɗannan aiki ne zuwa ran tashin qiyama ran da za su tsaya su zama aikin su ya tsaya gaba daya saboda haka yudabbirul amra Allah tabaraka wataala yabdi amra mulki Allah shi yake juya lamari shi yake hukunta lamarin mulkin sa walaysa ma huwa mudabbirun ba wani wanda yake taya Allah juya wani abu a cikin lamarinsa shi yasa ake cewa al-insanu yudabbir wallahu yuqaddir dan adam yana shirya dabarunsa idan yana so ya abu sai shirya tsarin sa ga yadda yake so amma Allah tabaraka wa ta'ala shi kaddarawa yake yi ko ma sha Allah kana wa ma sha Allah yakun abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi ainihin yake kasancewa abinda ya kaddara sai ya kasance duk dabaranka duk yadda ka shirya dabara sai ga dabaran ta zama babu ba za ta yi aiki ba saboda abin da Allah ta kaddara shi yake faruwa Allah tabaraka wa ta'ala yana kaddarawa saboda haka yufassilu yubayyinul ayat Allah yana bayyana ayoyi ad-dilalatu ala qudratihi waɗannan ayoyi duka suna nuni ne zuwa ga kuduran Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga ikon Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka la'allakum ahla makkata idan kuka ji waɗannan ayoyi ya ku mutanen makka da sauran kafirai bil fa'i rabbikum bil basi wataƙila idan kuka ji wannan kuka lura da shi za ku samu da gamuwa da ubangijin ku tunkirun za ku samu cikakken yaki ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala za ku gamu da shi kuma zai tashe ku tabaraka wa ta'ala
وهو الذي مد النهر وجعل فيها رواسي وأنحاء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بغش الليل النهار هي جزاء الآية لقوم يتفكرون Allah tabaraka wa ta'ala ce fa wallazi masal arda ay masal arda Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya shimfida kasa tabaraka wa ta'ala da ya shimfida kasa waja'ala khalaqa fiha rawasiya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halitti wasu turaku wato wasu ginshiƙe ya tsora akan wannan kasa aljibal duwatsu manya sawari wanda suka tabbata akan wannan kasa wa anharan Allah shi yayi teku tekuna da suke kai wato koramai su ocean ocean shi Allah yayi su da rivers koguna ƙanana duk Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi su min kulli samarat Allah kuma shi halitta dukkan tsirrai wato dukkan ya itatuwa wanda suke tsirrai sannan jala fi ha zawjaini ithnaini wato min kulli samarat jala fi ha zawjaini ithnaini a dukkan ainihin ainihin wato samarat ayan itatuwa Allah tabaraka wa ta'ala shi halitta zawjaini ithnaini wato ma'aurata juna guda biyu ya zama guda biyu a ya zama aure wato kullum kullum nauyi a kowane nauyi akwai mata akwai maza wato yukshin laila wato wannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi shi tuntuni amma dan adam bai fara riskan cewa samarat ɗayan itace su ma suna da aure akwai maza akwai mata sanda tura suka suka ringa aure su ga mangoro ka to sai a ce ma waɗannan aure ne saboda an hada wato zauje ne an hada aure kenan ya zama aure an hada shi zauje ne saboda komai ya zama zauje ne sannan yukshin lailan nahar ai yugassin lailan nahar wato dare yana lullube rana wato ya zama da duhun sai idan duhun dare ya zo sai ya lullube rana idan ka zo ka zauna ka zura ido ba za ka ga lokacin da wannan daren yake zuwa lullube rana ba sai dai kawai ka riski kanka lokaci dare yayi haka nan shi ma rana yakan zo kuma ya yaye wato ya zamanto daga daren a yaye a samu rana to wannan shi ba za ka riski lokacin da ake canjin ba Allah tabaraka taala shi ke ainihin wannan canjiwa gaba daya shi ke canjawa saboda haka illa fi zalikal masrur waɗannan abubuwa da aka ambata da juyawan dare da rana da ainihin halittan sammai da halittan kasai da shimfi da kasar sanya duwatsu da halittan tsirrai kowanne ma'auratan juna guda biyu da ayatin duk waɗannan ayoyi ne da wato da lati alawa da ne ke ta'ala wanda suke nuni zuwa ga kan itakan Allah tabaraka wa ta'ala amma bi qaumin yatafakkarun ga mutane wanda suke tunani wanda suke tunani bi san Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke tunani akan aikin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan idan mutane suka zama suna tunani kan aikin Allah za su gane cewa waɗannan abubuwa duka ba su da suka faru ba Allah ne tabaraka wa ta'ala yake yin su saboda haka sai su gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine mahalicci kamar yadda wata kissa da ake jinginawa Imamul Ghazali wata rana ya zauna da wanda suke cewa babu Allah sai neta yace a suka ce komai shi yake kansa yace akwai Allah suka ce babu yace to shikenan suka ce shirya muƙabala wanda za su tsakanin sa tsakanin su da shi ya ka shirya rana da lokaci da za a yi muƙabala tsakanin garin sa da garin da su suke wato akwai babban teku sai an hau jirgin ruwa an tsallaka kafin a je to lokacin zuwa da yayi lokacin da aka yi sai bai zo a kan lokaci ba sannan lokaci ya wuce sai gashi nan daga baya ya zo da ya zo sai suka ce ba gashi ba kun ce ku musulmai akwai Allah amma gashi kuna saba alƙawari ga alƙawari lokacin da muka yi ce a ku hakuri da na zo zuwa ne na zo bakin teku ba jirgin ruwa sai na ga bishiya bishiyar nan ta faɗo ta faɗo ta sassake kanta ta yi ta min kule-kule sai na hau wannan gulubin na galabin su ce kai irin wannan ƙarya haka ai wannan ƙaryar na kai kamata mu mukabala akan ta ba abinda muka ta muja yanzu bishiya ba za ta iya sassaye kanta ba ta fidda kataki ta yi jirgin ruwa ce ina zai yi ce to wannan duniya komai sai yayi kansa ba mai yin sa fa bu dallazi kabar saboda haka daga nan ya zama ya kure su da wannan to waɗannan abubuwa duka ayoyi ne wanda ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya amma ga mutane masu tunani masu ainihin tafakkuri a cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala
في العالم بدعوه جزاولات وجنات من عناد وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان تسقي بماء واجد ونفجر بعضها على بعض في الكل لفي ذلك لآيات لقوم يعقلون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fil ardi qidam wato baqawun mukhtalifun a cikin ƙasa akwai yanki yanki na ƙasa wato wurare wanda suke mabambanta duk da mutajawirat suna makwabtaka da juna kana tafiya a cikin ƙasa sai ka samu wata ƙasan ba irin wacce ba ne amma tana tare yanzu nan kana tafiya kana zuwa wato yankin sokoto wato illela amarawa kana zuwa daga illela amarawa sai ƙasar ta canja ta koma wani iri ba irin wannan ƙasar ba ta koma wata irin farar ƙasa daga nan kuma za ka shiga sahara saboda haka za ka samu ƙasashe mutajawirat suna makwabtan juna amma wato kiran mabambantan juna ne wannan ƙasar sai ka samu ba ta iya noma abu kaza sai iya abu kaza take nomawa wannan kuma iya abu kaza take nomawa saboda yadda ƙasar take saboda haka Allah ya ce wato za ka same ta mutajawirat mutalasiqatun wato suna haɗe da juna famin ha tayyib a ciki akwai kasa mai kyau wanda take ainihin wato fidda shuka a yi a samu shukoki mabambanta wa wasu wasabiqun a ciki akwai kasa na gishiri gishiri sannan akwai kasa wanda kalilun rai wanda take da karancin dausayi sannan akwai mai yawan dausayi duka wato wannan duka da la'i kudrati tabaraka wa ta'ala dalilai da suke nuna ikon Allah tabaraka wa ta'ala kudurarsa da girma da roka wajen natin kuma za ka samu a cikin wannan kasashe akwai gonakai wato basatin lambuna min anabin na inabi za ka samu ainihin lambu na inabi ko kuma gonake na inabi wa zar'in da kuma wasu shuke-shuke mabambanta wa nakhilin sinwanin za ka samu dibinai sinwanin wato dibino ne wanda suke da tushe guda ɗaya ai sinu na kalatu ne dimuwa asirin wahidin dibino ne za ka samu tushen su guda ɗaya amma a sama ya haura ya yi rasta ya yi furu dibinai mabambanta saboda haka za ta samu dibino guda ɗaya asalinta guda ɗaya amma da sha'awa furuwa a sama ya fi da rasta mabambanta wa gairu sinwan za ka samu wata dibi wasu dibinai kuma wato mun fari da ko ni dibino tushe ɗaya shi ɗayan ne ya yi har sama ba za ka samu wasu rasta da yi ba haka duka wato za ka same ta mun fari da ita kaɗai duka kuma wannan sun faru tun tsabi ma'in wahidin Allah yana shayar da su ne da ruwa guda ɗaya. Wannan da suka yi biyun ba ruwansu daban ake musu ba, wannan ma da suka yi ɗayan ko ba ruwansu daban bane a ruwa ɗaya ne. Sannan a ciki sai ka samu wani mai zaƙi, wani mai bauri, wani mai ɗaci, wani mai hamami duk wannan ƴaƴan itatuwa haka za ka samu a cikinsu. To duka Allah tabaraka ta'ala na shahar da su ne daga ruwa guda ɗaya. Kuma haka za ka samu ainihin ɗalibai na ainihin wato wani malami sai ga malami ya ba su darasi guda ɗaya. tun samin ma'in wahidin an shayar da su zarafin guda ɗaya amma kowa yadda ya fahimta kowa abin da zai ɗauka a cikin karatun saboda ikon Allah tabaraka wa ta'ala duk ana shayarwa ne wa nufassiru a wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukhur sannan Allah tabaraka wa ta'ala didi ta tashi akan tashi wurin kima Allah tabaraka wa ta'ala anzala al-mabara Allah tabaraka wa ta'ala didi ta waɗannan abubuwa wasu suka zama sun so su daɗi ba za ka kwatanta ɗanɗanon apul tuffa da kuma ɗanɗanon goruba ba kowanne Allah didi ta shi duka ‘ya'yan itace ne, amma za ka samu wani da wani sun fifici juna, Allah ta baraka ta shi fifita su, sannan Allah ta baraka ta saukar da ruwa da sama'i daga sama, wal matsar wahid na zalal lardi, ruwa ne guda ɗaya ya sauko daga ƙasa, bakar jannabatu sai tsirrai suka tsira, bakar jannimaru ‘ya'yan itatuwa suka fito, wata jiri samaratu tsayi ba, za ka samu ‘ya'yan itace wasu masu daɗi, wata jiri samaratu tsayi ba, wasu kuma za ka samu ba su da daɗi, in ka sa a baki sai ka tofar. Ba daɗi, wattabu wahidun amma kuma shayarwan fa guda ɗaya ne wal manfat wahid kuma wurin tsayawa da suke tsirowa wuri ne guda ɗaya amma sai ka samu sun zama masu bambanci hada min qudratillahi tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna kudurar Allah tabaraka wa ta'ala wato ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala haka min bani bashar min rijalin abuhun wahid wa awjaduhum wahid zaka samu ɗan adam su ma zaka samu babansu guda ɗaya ko kansu guda ɗaya amma kowa da irin halinsa kowa da irin ɗabi'arsa babansu guda ɗaya amma sai ka samu wannan mutumin kirki a wannan kuma sai ka samu akasin haka ko ka samu kakansu guda ɗaya a cikin sai ka samu wani ya zama babban bawan Allah ba kuma ga Allah tabaraka wa ta'ala wani sai kuma ka samu ya nisanci Allah tabaraka wa ta'ala yana tabawa Allah to haka halittar Allah tabaraka wa ta'ala take illa fi zalikal mazkur waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana duka da ayatin liqawmin yaqilun ayoyi ne ga mutane saboda menene saboda ga mutane ya tadabbarun wanda suke tunani suke da hankalta a cikin lamari saboda haka idan mutum ya hankalta sai ya gane waɗannan duka ayatun ayoyi ne da kullu ala qudratin Allah tabaaraka wa ta'ala da suke nuni ikon Allah tabaaraka wa ta'ala fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid
وعند أتفى لهم قوله عذاب لا ترى أن نبيا خبيث جيد
ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mata wato a wa in ta'ajab idan kai farin in kai ba in kai mamaki ya rasulullah ya muhammad ya rasulullah min takdibil kuffari laka kan karyata da kafirai suke maka idan kai mamaki to hakibun bil bil ajab lalle ne kai mamaki ba ba mamaki kai ma wato ba un mamaki bane fa ajabun wato hakibun bil ajabi lalle ne kai mamaki kaulun waɗannan maganganun da suke faɗa munkirina lil ba'd suna inkarin tashin alkiyama ba mamaki don kai mamaki tabbas kai mamaki saboda suna cewa ai za kunna turaban ai inna la fi khalqin jadid yanzu idan muka zamanto muka zamanto turab muka zamanto turbaya suka mutu aka binne suka zamanto kasa yanzu za a ƙara ta da su a cikin halitta a halitta su wani halitta a sabo ai za mitna kunna turaban wani zaman nala ba usun au aba'un al-awwalun da duk sirrin waqiya Allah suna faɗa cewa idan suka mutu suka zama totur baya za a tashe su ko kuma iyayensu na farko Allah tabaraka ta'ala yace to waɗannan abubuwa da suke faɗa haza huwa adu ma yasma shine mafi mamakin abin da ake ji ai a kaunuhum yata'ajjabuna an Allah yaqdiru ala yaqdiru ala iadati da suke mamakin cewa Allah tabaraka ta'ala ko yana da iko ya dawo da su ba da ma ta yaqanu annahu huwa allazi ansha'ahum bayan sun samu yakini cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine ya samar da su ba sun samu yakini Allah shi ya halice su wa yasu wala yasu aljan man kalaka samatu larbi ya kullu Allah idan ka tambaye su wa halice tambaye da kasai sai ce ma Allah sun samu yakini Allah shi ya halice su amma abin da suke inkari cewa bayan Allah ya halice su yanzu cewa in sun mutu sun dawo kasa Allah zai dawo da su abun mamaki Allah da ya halice su daga babu ba tare da wani ya zana masa ba wani ya ce masa ga yanda za ka yi ba to he bayan sun mutu ne dawo da su ya zama ake gare shi rizna da kallahi aziz wannan ai ba mai wahala bane a wurin Allah tabaraka wataala idan ma da akwai abu mai wahala a ce kirkiran abu a fare shi na farko shi zai fi wahala akan dawo da shi a sake shi bayan an yi shi na farko saboda haka lalle Allah tabaraka wataala zai dawo da su bayan sun mutu
أولئك الذين تقول بيدهم وأولئك العالم في رحمتهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون
waɗannan kafurai wanda suke mamaki ga ainihin wato dawo da su da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi Allah ce ulaika allazina kafaru waɗannan wanda suka kafirce wa ubangijin su bi rabbihim wato wanda suka kafirce wa ubangijin su wa ulaika al-aghlal fi anaqihim aghlal fi anaqihim waɗannan su ne za a sa hukumi a wuyansu idan an ce a galal wato hukumi an kwa za a sa mutum a hannu sai a ɗauko hannun sai a ɗaure a kansa idan an ce talatin shi kuma tasari a ƙafa ke sawa za a ɗaure shi a masa da daidai saboda haka Allah ce za a sa musu anas za a sa musu hukumi ne za a sa an kwa a hannayensu sai a ɗauko hannayen sai a ɗaure shi a cikin wuya shine a ainihin a galal fi anaki wa ulaika ashabun nar waɗannan kan su ne wanda za a sa a cikin wuta ma abota wuta kun fiha khalidun idan kuma za su a cikin wuta za su dawama za su tabbata a cikin wannan wuta wato saboda wasu ajalu na azaba istijan bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna istijani wato suna istijani suna gaggautan neman gaggawan neman a musu azaba wato suna gaggawan neman Allah tabaraka wa ta'ala musu azaba saboda suna iskilanci ga sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya sa su a cikin azaban za su manta za su tabbata a ciki
ويستعجلون بالسيئات قبل حسنته وقد خلت من قبلهم الأصوات وإن ربك لذو مكة للناس على سلوكهم وإن ربك لشديد العقاب Allah tabaraka wa ta'ala ya suna gaggawa wato suna gaggawa su nemi azaba wurin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda izgilanci ai wa yastajiru laka bis sayyi'a suna gaggawan neman ainihin azaba azaba sayyi'a ma'ana an sa nan azaba suna gaggawan neman azaba wato kaba kabla bil hasana kafin su nemi rahaman Allah tabaraka wa ta'ala me zai hana ce Allah idan wannan gaskiya ne Allah ka shirye da mu amma sai ka ji sun ce Allahumma in kana hadha haqqun min rabbika Allahumma in kana hadha haqqun minka fa amtir Allah ijata min as-samai Allah idan wannan gaskiya ne daga gare ka Allah ka mana ruwan duwatsu daga sama to zai amfanin duwatsu kuma ya zama gaskiya an halakar da kai kaga gaskiyan bata amfane ka ba to ba sa neman cewa ina ma da gaskiya ne Allah ya shirye da su sai suna gaggawa Allah ya kawo musu azaba ba sa roƙon Allah ya ba su rama alhali waqad kalat min qablihim masulat wato ya gabata ya ainihin wato wasu irinsu sun gabata wanda su ma suka nemi azaba aka musu wato ko ba su azaba allati karabil mukazzibin azaba ya gabata ga wanda suke karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu karyata li anbiya'ihim wato li anbiya'i ga annabawa saboda haka duk wanda ya karyata sakamakon sa zai samu azaba ne Allah zai masa azaba wa inna rabbaka lazu maghfirin lin nasi ala zulmihim Allah tabaraka wa ta'ala ma'abocin gafara ne ga mutane akan zaluncinsu ma zulmihin a tare da zaluncin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gafarta musu wa illa yadda Allah ya turf ala zariha zabatin a idan kuma wato tare da zaluncin nasu idan suka bar zaluncin suka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya gafarta musu amma idan suka ki to sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar wani dabba wani abin da yake taka doron kasa ba a duniya wannan rabbaka la shadidul iqab lalle ubangijinka da tsananin azaba ne tabaraka wa ta'ala liman wasahu ga duk wanda ya saba masa Allah zai masa azaba azaba mai tsanani haka kuma hanyar munafukai suke haka ainihin bayan Allah mujrimai suke wato su ma suna gaggawan neman azaba sai ka ji sun cewa in kai malami ne sai su yi in kai malami ne kamin tu in mutu saboda menene wato suna gaggawan azaba ina ma ya ce in kai malami ne to ainihin wato gamin addu'a in shiryu amma ba zai faɗi haka ba in kai wani abu ne to ka to min yasin gamin yasin in mutu sai ga wato suna misalta maganganun su irin abin da kafirai suke faɗa saboda haka ba shi yake cewa mutane guda uku ya kamata mutum ya ji tsoron su na farko mutum ba mutum ya ji tsoron Allah tabaraka ta'ala saboda menene Allah tabaraka ta'ala da azaba idan mutum ya saba masa zai tashi azaba na biyu ya kamata mutum ya ji tsoron mumini saboda addu'arsa idan mumin ya addu'a Allah yana karba idan mutum ya ji tsoronsa kenan ba zai fada addu'a mummuna na mumini ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato za ga mutane rubba ash'ata akbar la wasama Allah la darra ya za ga mutum mai kura kura wato gashin sa a birkice amma idan ya rantse wa Allah tabaraka ta'ala Allah sai na ga yayin kullu da rantsuwarsa saboda haka na uku ce ya kamata kuma dole ne mutum ya ji tsoron bawa wanda yake mujrimi mai sabon Allah tabaraka wataala shi kuma ji tsoron saboda baya tsoron Allah baya kunyan komai zai iya tumurmusa ka zai iya ma walakanci baya tawarru'i baya kasba to baya tsintsiye a kan abubuwan da yake aikatawa saboda haka mutum ji tsoron waɗannan abubuwa Allah tabaraka wataala mai tsannin azaba ne ga wanda suka zaba masa
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قلب حاجر
Allah tabaraka wa ta'ala yake wa yaqulu allazina kafaru waɗannan kafirai suna cewa laula unzila alayhi halla unzila ala muhammad ayatin rabbi me yasa me zai hana ba za a saukar wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya daga ubangijinsa ba ai kal asa wal yadi kamar sanda na annabi Musa alaihi salam wanda yake jefa ta zamanto macijiya wanda ne ko hannunsa da yake haka a ga haske kamar rana wannan ka da yasa Allah ba zai ba shi irin taguwa ba ya samu taguwa irin ta annabi salih alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mu ya rasulullah inna ma anta mundir ai kai mai gargadi ne ya rasulullah ai mukawwifu lil kafirina kai mai tsoron da kafirai ne wato walaita alaika bi tiyanil ayat kai ba kai ne mai zuwa da ayoyin ba a Allah ne tabaraka wa ta'ala ke zuwa da su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayarsa wato baki ya ce shine alqur'ani ba da ma da lafiya ce wa ayna kalmani wasallama ba dukkan waɗannan ayoyi da suka faru biyoyi duka su babu su yanzu sun tafi amma Allah tabaraka wa ta'ala da yawa manzo Allah kitabun azizun ajizul khalqa kullahu sai zaman to har gaba da gobe yana nan wato yana nan kuma ita sannan annabi Musa alaihi salam idan ya buji dutse da ita ana ganin ruwa yana fitowa a cikin dutsen amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bukatuwa zuwa ga sanda hannunsa idan ya tashi sai ya ga yaya haka ya wanke hannunsa kawai da ruwa sai ya ga hannunsa ya dawo bohol yana zub da ruwa ana bin malik yace sun kai mutum dubu ɗaya da wani abu da dawakan su duk sanda suka yi amfani da ruwa da yake fitowa a ɗan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ba shi ma waɗannan wani kulli qaumin hadi ai dukkan mutane suna da mai shiryarwa kullu qaumin lahu nabiyyu dukkan mutane daga gani suna da annabi yad'uhum ila rabbihim annabin da yake kiransu zuwa ga Ubangijinsu, wato lima yurihi min ayati, a min al'ayat, da abinda Allah yake bashi da daga ayoyi, la yi ma yaktaruna, ba abinda suke kafa ce suna son kaza Allah yake yi ba, Allah ne yake ba da ayoyi. Saboda haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ne yake ba da waɗannan ayoyi abinda Allah ya bayar to shi kenan sai ga ya faru a wurin waɗannan annabawa haka sauran annabawa ya faru da su
الله يعلم ما تحمل كل وما تقيم حال وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير Ah, wannan aya tana magana kan abin da yake ainihin abin da suke rike da shi da a ciki da abin da ya kamata haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gabatar da hadisai da suke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan tanakahu tanasal wa inni mukathir bikum ah, anbiya yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku yi tsako domin ina son in yi mukathir in yi yawa da ku akan annabawa saura a samu yawa ga annabawa ran tashin kiyama da zama al'umma ta zasu ko ta al'umma yawa sannan a nan sai shehu ya ɗaure wannan ainihin a hadisin da wani hadisi a saboda ya nuna ma ba wai muradin wato ainihin yawan bane a a samu a masu nagarta ba a tara yara ba su samu tarbiyya ba su samu nagarta ba a samu nagarta sai kawo cewa yan yaji Allah bika rajulan wahidan a rajulan khairan laka min umurin na'imi Allah ya shayar da mutum ɗaya ya zama shirayye a wurinka ya ji ma jajayen raƙuma da yawa to kenan a samu ƴaƴa ɗa guda ɗaya wanda zai zama an ba shi tarbiyya na addini an shirya da shi akan addini to shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahar da shi ya fi a samu da yawa wanda kuma manzo Allah zai alfahar da su ba wanda za zama to cikin waɗanda ba wanda manzo Allah zai alfahar da su ba saboda haka akwai buƙatan wato mutum ya lura da ainihin abubuwan kar a ainihin ɗauka cewa ana son yawa bane a ba yuyu kada yake so ba ana son quality ana son quality ne ana son mutane ingantattu wanda al'umma za su yi alfahari da su za su taimaki addinin Allah wanda za su zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su saboda haka man hada wahidan faqad aktara min sawadil muslimin saboda haka wanda ya shirya da mutum daya wato ya fi daga yawan ainihin a samu mutane da yawa wanda ba ainihin shiryayyu ba ba za da karamatin da yake sallallahu alaihi wasallam wannan kuma karama ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato وكذلك من تزوج حتى ولد له ولدا يزيد في امه محمد صلى الله عليه وسلم haka nan duk wanda ya aure ya aifu ya bayan ya aure ya samu aiwa to shikenan ya kari abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu al-anbiya yawm al-qiyamah zai yawa zai ci sauran annabawa yawa wato da wa'annan al'umma da wa'annan mutane da suke yawa da tashin jiyawa akan wannan sai na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa wallazi nafsi bi yadihi law alimtu an qad baqiya li min ad-dunya sa'a wahida wa alimtu anni qad tazawwajtu imra'atan ajid minha waladan la fa'altu sai na Umar yace da zan san cewa abin da ya saura mini a duniya saura hawa ɗaya kacal in koma ga Allah amma sai a sanar da ni cewa idan na aure mace zan haifi ɗa guda ɗaya zan samu ɗa da ita to wallahi yace da zai yi aure saboda menene saboda ya nema wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙara samun yawa din saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu ya'lamu ma ta'malu kullu unsa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san dukkan mai ciki dukkan mace mai ciki abin da take dauke da shi min zakarin wa unsa wato wanda take dauke da ɗa namiji ne ko ɗa mace ce wa wahidu na muta'addida abin da take dauke da shi ɗa ne guda ɗaya ko kuma ƴaƴa ne da yawa biyu ne ko uku ko sama da haka wa ghairi zalik wa ma tafidu ay tanqusu al-arham min murid al-hamd Allah kuma shi ya san abin da wato mahaifa take ragewa daga tsawon kwanakin ciki wa ma tazdadu minhu da abin da kuma take karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdarin dukkan waɗannan abubuwa suna da iyaka suna da gwargwado a wurin Allah tabaraka wata'ala bi kadarin wajin la yalla da jawazu suna da gwargwado wanda Allah ya sanya musu ba za su yi wannan gwargwado da Allah ya kawo Allah tabaraka wata'ala ya kullu wa da kirran yawmi Allah yana halittar da a cikin mahaifiya sannan ba wani wanda ya san abin da yake wannan wuri wato namiji ne da mace ne ko mace ne ko za a haife guda ɗaya ne ko masu yawa a ko wannan ciki za a haife shi a wata shida ne ko a wata tara ko kuma a shekara ko shekara biyu ko kuma zai kai ma shekara biyar duk da Allah tabaraka wa ta'ala yana tsinka da wasu su gane wasu abubuwa amma iya abin da za su gane za su yi ma ga abin da suke tsammani ga expected date da suke tsammani na haihuwa ko ga abin da suke tsammani zai faru Allah ne tabaraka wa ta'ala ya sanar da su wannan kuma kafin su zo ma sai na Abubakar a wata rana zai koma ga Allah ya ba mu na shi kyauta sai ce ki dauki wannan gidan da na baki saboda kar na rasu ya zama magada kun yi kun zama kaza da kaza sai ta ce a ai ita ga wanda ta sani dan uwanta Abdulrahman ta sani da wa- kuma ka ce za mu za mu gado da yan uwa na kaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sai na Abubakar yace ummu Kharija a yana ganin matarsa ummu Kharija tana da ciki yana ganin kuma abin da take haifan wato ya ga abin da za ta haifa za ta haifi ɗa namiji ne saboda haka a wato za ta haifi ɗa mace ne uraha jariya ina ganin sai mace ce za ki samu ɗan uwanki mata saboda haka uraha jariya mace za ta haifa saboda haka ga kuma ta haifi mace har abubuwan da suka faru suka faru a lokacin halifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka Allah ya rantsa da bayan Allah su riski wannan haka zuwa masu amfani da technology sai su riski abin da za a haifa amma yi abin da za su riska za su gane cewa wannan ɗaya da haife shi yana haifuwa su zai rasu ne ko kuma zai rayu ne fa shekaru kaza ko kuma zai arziki ne ko ya rayuwar za ta kasance duk wannan Allah ta baraka ta'ala shi ya bar da kan sani da shekarun da zai yi a cikin shi ya sani malamai sun ce kamar Imam Malik a yace miqdarul hamli a kamsu sanawatin ciki gwargwadon ciki kwanciyar abinda zai jiwa a ciki shine shekara biyar baya wuce shekara biyar wasu daga cikin ayyin ma kuma sun tafi kan cewa ciki yakan jima yakan wuce shekara biyar ma kun cikin ciki har ya kai shekara goma a ciki ba a yi shi ba wa za ta humle ta lahum haddun madudun amma wasu malamai suka ce kai bayi da iyaka ma idan ciki ya kwanta zai iya sama da shekara goma ma yana ciki ba a yi shi ba saboda haka malamai suke maganganu a kai da yawa sannan malamai suka ce shi kansa imamu malik a kama fi badar ibn min sanataini ya zauna har shekara biyu a cikin mahaifiyarsa ba a yi shi ba yana shekara biyu a cikin mahaifiyarsa a kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa wasu ma sun ce shekara uku sai shekara uku yayi a cikin mahaifiyarsa saboda haka wannan dai duka iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ke kaddara waɗannan abubuwa wato duk suna wurin sa tabaraka wa ta'ala
عالم غيب وشهادة الكبير المتعال alimul ghaibi wa sharatul kabir mutaal Allah tabaaraka wa ta'ala shine masanin gaibi shine yake sanin wa'azin abubuwa da suke boye wa shahadati shi yasan abin da yake bayyane yake fili al mutaal al kabir al mutaal Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai girma mai dokaka ala khalqihi bil qahari shine wanda yake da ainihin dokaka halittarsa wato da rinjaya kan waɗannan halitta saboda haka zamu tsaya a nan saboda yanayin lokaci sannan ah, muna gode wa Allah kamar da muka faɗa farko da ya nuna mana wannan lokaci na gabatar Ramadana muka da wannan lokaci saboda haka ita Ramadana wata ne mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake sha Ramadan da zai uzila bil Qur'an ita Ramadana wata ne da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa ya hada abubuwa masu girma guda uku zuwa hudu na farko azumin da ke cikin sa azumin yana da alfarma da dai kenan na biyu ita kanta watan tana da alfarma Na uku, saukan Alƙur'ani a cikin watan abu ne mai alfarma. Na hudu, kasance Lailatul Qadri a cikin watan nan ma abu ne mai alfarma. Saboda haka wannan ta hada abubuwa guda uku. A abin da ake bukata a musulmi yayi a wannan lokaci da Ramadan ta gabato shine idan ya tabbata an ga wata to musulmi dole ya tabbiyucin niyya ya kwana da niyya ba a azumi ba a tashi da azumi sai an yi niyya kafin huduwar alfijir dole niyyar ta rigaci ta rigayi huduwar alfijir to wajibi ne da zaran an tabbatar da ganin wata mutum ya yi niyya tun da dare kafin alfijir ya keto idan mutum ya yi manta ko ya yi bacci ko me ya faru bai san an ga ko bai san an ga wata ba ko kuma ya manta bai yi niyya ba kuma niyyan azumi yana cikin niyoyin da ake bukatan ya yi talaffuzi ba kudurtawa a zuciya kadai ba sai an furta a harshe cewa an yi niyya to saboda haka idan mutum ya yi niyya a in zai iya da larabci ya yi da larabci idan ba zai iya ba ko da hausa ya yi amma dai malamai suka ce a yi takdimi salati na yau wani gabatar da kwana talatin kafin a ci ashirin da tara idan da mutum zai gabatar da 29 kafin ya ce 30 idan aka yi 30 sai ya rama guda daya saboda ya gabatar da 29 saboda haka zai gabatar da cewa na yi niyan azumi da yacin adawu ma faradun lawa ne na jami'ar hanko da yacin zama ramadana talatu na yawman da dai sauran sigogi na niyya au tis au ishirin na yawman ya yi wannan ne idan bai yi niyya ba halar su je keto wannan wunin zai wuni yana azumi ba zai ci abinci ba zai kame sannan bayan ramadana zai rama wannan wunin sannan da mutum kuma zai ce shi kenan ai ban san an gauta ba zan yi bacci ko ba a gani ba ni kawai na yi niyya idan ya kasance a ramadana shi kenan to ba a haka dole sai an tabbatar da ba a azumi ranar kokonto dole sai ka tabbatar da ganin wata idan kuma baka ji labari ba har gari ya waye sai lokacin da ka zo masallacin asuba ka ji labari cewa an ga wata to shi kenan za ka wuni da kamewa ba za ka ci abinci ba ba ramadana za ka rama guda ɗaya idan kuma kace to me zai hana tun da bana azumi kam zan rama da bari in ci abinci kana cin abinci ka fara yawo kanka zaka rama 61 saboda haka a kiyaye niyya muhimmin lamari ne abu na biyu mu kiyaye azumin mu da dukkan abubuwan da suke musbidatu sawm abubuwan da suke bata azumi abubuwan da suke bata azumi sun kasu kashi uku akwai abin da zai bata azumi ya jawo mutum kafara sai ya kafara waɗannan abubuwa su ne al'akulu wa shirbu wa jima'u amdan waɗannan abubuwa idan mutum ya yi su da gangan cin abinci ko sha ko sha'awarsa da gangan to azumi kafara ya kama shi alqala'u wa kafara rama ko da kafara na biyu akwai abubuwan da suke jawo azumi ya lalace amma ɗaya za a rama alqada ba kafara ba saboda haka kamar fitar da mazi idan ya faru mutum zai zai rama azumi kamar istisqa man qawa fa qawa fa alayhi alqada wanda ya jawo amai yayi amai shi ma zai rama azumi da makamantansu idan suka faru wannan zai rama akwai abubuwan da za su ɓata azumi ladan kawuni da azumi kana ganin kana azumi amma ka ɓata ladan azuminka Allah sallallahu alaihi ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamin larju da yawa mai azumi bai da komai azumin sa sai dai yunwa daga ciki akwai ƙarya idan kana azumi kai ƙarya to ka ɓata ladan azumin sa ladan azuminka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man lan yada qawla zur wa amala bihi fa laysa lillahi hajatun min an yada ta'amuhu wa sharaba duk wanda bai bar maganan ƙarya ba da shaida kan ƙarya to Allah bai da bukatan ya bar abincinsa ko ya bar abin shansa saboda haka da ya ci abinci da kare shi kare shi duka Allah bai da bukatan azumi to bai da ladar cikakke a wurin Allah na azumi da dukkan abubuwan da Allah ya haramta mutum ya kiyaye daga cikin abubuwan da ake so ko mutum ya aikata idan yana azumi wato gaggauta buɗe baki suna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta suhur sannan yawan ta karatun alkur'ani saboda watan alkur'ani ne magabata irin imam shafi kullum ya sauka ɗaya a cikin ramadana idan an yi azumi talatin yana da sauka talatin idan an yi azumi shirin da tara yana da sauka ashirin da tara da mutum yawan ta karatun alkur'ani mutum ya yawan ta nafil silin dare kiyamun lere saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kama ramadana imanu ya taban kufira lamma ta kaddam zambi wanda ya kiyamun lere a ramadana an gafarta masa abin da ya gabatar da zunubansa sannan abu na gaba ana son infaki mutum ya yi infaki ya ga ya ba wani abu wato in an yi magana in faɗi kar ka kalli wai mawadata kai ma kana da wani abu da zaka iya bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ba mai azumi abun buɗa baki zai samu ladan azumin wannan ba tare da an rage azumin wannan ba sabai suka ce ya rasulullah ba kowa mu yake da abun da zai ba mai azumin buɗa baki ba manzo Allah ce ko da ruwa ne walau shi mata mai ko da ruwa sai a wata ka ba mutum sha ka samu wannan ladan walau tamrin ko da dibino ne ka daura ka ba mutum dibino guda daya ka samu kai ko rabin dibino kana dibino guda daya ka raba manzo Allah ce ittaqun nara walau tushqi tamrin kiyaye kanku daga fada wuta ko da tsagin dibino ne waɗannan abubuwa mun kokari kwarai da gaske mu ga mun ribaci wannan lokaci saboda lokacin ramadana lokaci ne da yake tsada a cikin rayuwar mu saboda haka mun yi kokari mu ribaci wannan lokaci Allah ya sanya mu cikin bayan Allah da zai yanta a cikin wannan wata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ul al-Fatih lima sabaqna bil haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين